بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقلة من لساني يفقه قولي أما بعض إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kare mu da jinjina da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya jara yarmu ya kama wannan yini mai tarun albarka yinin litinin daren talata wanda yau wanda yau muna yin litinin daren talata daidai da 20 daidai ga watan rabi na awwal wata na uku cikin watannin musulunci yau hijira da shekara 1446 daidai kuma da 23 ga watan tara na shekarar miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta fanawa ce nan fadar jihar gobe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darsi cikin littafin na halul masai littafin koyon ibada wanda muke karantawa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba masu kallon mu kai tsaye da wanda kuma suke kallon mu ta social media malam yana mana bayani game da fada'ilu salati muna cikin magana kan mustahabban sallah mun karanta matanin mun zo wajen bayanin a kuma sai lokaci can mana muna cikin bayani mai nan ba ta daya a shafin littafi na saba'in da takwas wannan kuma shi ne darasinmu na talatin da shida a littafi a ƙarshen feji na saba'in da takwas hadisin wa'il bin hudu za mu tafi sha malaki cewa hadisu wa'il bin hujirin bin rabi'a al-hadrami radiyallahu anhu qala daga wa'il bin hujur Allah ta'ala ya ƙara ya da shi ke cewa ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam hinaftata hassara ya ce shi idonsa ya nuna masa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yayin da zai fara sallah zai buɗe sallah rafa a yadaihi iya ɗaga hannayensa a gane ko? rafa'a yadayhi iyal uznai iya daga hannayensa har je daidai da kunnuwansa kunga daga hannu iya cikin aikin annabi Muhammad a cikin sallah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu kamar da wannan sahabi ya rawaito yi gano yace ya ga ya daga hannunsa a yayin da zai kabbara sallah kuma har ma ya fadi daidai inda ya tsaye da hannu shine saitin kunnuwansa ثم وضع يديه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والسعي sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa na dama akan na hagu ya daidaita kuma ya dora su akan kirjinsa ma'ana yayi wata uliyumna al yusra ce ana fahimta kaga shi ma wani hadisi ne wanda yake karfafa maganar wata uliyumna al yusra ala sita ana fahimta kamar yadda shi wannan sahabi wa'il bin hujr Allah ta'ala ya kare da shi ya hakaitu summa atainahum ba'da zalika fi zamanin fihi bardun shari sannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kiwa sahabbai a wani zamani da ake tsananin sanyi fara'aitu nasu alaihim jullu thiyab tuhariku aidihim tata thiyab domin tsananin sanyin mutane suka sanya hannayensu a cikin mayafinsu kamar yanzu ka sa gari sai ka sa hannayenka a cikin gari suna motsa hannun a cikin mayafi domin tsannin sanyi ana ganewa kaga shi ma wannan iya nuna kan cewa ko da tsannin sanyin ne ana haka ne ana wata ulimu na adadin sura alasam tunda ma'aikin Allah ya zo musu da tsannin sanyi ya gan sun sanya hannayensu a cikin tufafinsu amma kuma sun yi irin abin da manzon Allah ya ce su ana fahimta kuma hakan inda larura ko ta rashin lafiya ko ta jin sanyi ya halatta dan domin da bai halatta manzon Allah zai musu tsawa zai shekara karkuyi ko ku daina to amma barin su da yayi din to abin ya nuna akwai halacci ke ya halatta ka yi bisa wata larura da ainihin ta taso maka rawa muslim wa abu dawo wa nasa'i imamu muslim da imamu abu dawo da imamu nasa'i duka sun fito da wannan hadisi wa hadisi abi humaid bin sa'idi al-ansari akwai hadisin abi humaid as-sa'idi al-ansari radiyallahu anhu fi ashara min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallama ko min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala iya cikin goma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abi humay as-sa'idi al-ansari wanda suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salati idan ya tashi zai yi sallah rafa'a yadayhi hatta yuhazi bi ima amalki bayhi iya daga hannayensa har so daidai kafadunsa ana ganewa ruwayarwa ita ce ne ya lubu zulaihi wannan kuma ta abi humaid ta ce nan hasbo min manki bai ana ganewa da uznaihi din da mankibai din wanda suna cikin tanwihu sunna ne nau'antar da wani aiki na ibada ɗaya ne ɗaga hannu wani lokacin ya ɗaga daidai kunnuwansa wani lokacin ya ƙasa-ƙasa da su daidai kafafunsa kowanne daga cikin biyu akwai dalili tunda akwai hadisi ya tafi da shi kuma wannan iya cikin dama irin ayyukan da suna ta zo da su bisa nau'i-nau'i nau'i na farko gashi nau'i na biyu gashi akwai aiki ɗaya ma suna wanda ya zo da nau'i wajen kala hudu ko biyar kuma duk wanda kai inda da ilimi ka yi shi kara ya suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana fahimta sai yake cewa a summa yukabbir sannan bayan ya daga hannayen daidai kafadun sannan ma'aikin Allah ya gaba hatta ya kiro kullu azmin ila mawdi da ya kabbaran kowane kashi sai da ya koma gurbinsa ana fahimta wannan kuma iya nuna mana nutsuwa ne idan yayi kabbara ba daga kabbar kuma zai shiga wani aikin ba a zai dusu sannan kuma sai je wata gabar sannan ya je wata gabar shi ne ma'ana har kowane ƙashi ya koma gurbinsa ma'utadi da daga gani ko iya daidaici shi ne ma'utadi kina ya ci ta asakina wa kumanina nutsuwa da kuma ainihin nutsuwa sun mayar ƙara bayan ya nutsu ɗin bayan kabbara ya sauƙi hannunsa ya yi wata ulim na allah isra ala sadar ya daidaitu sai mai kuma sai karatu kuma sun mai kara daga nan kuma sai aji mazan Allah ya fara karatu ana fahimta al-bukhari fil jami' as-sahih wa an-nasa'i wa abu dawud imam al-bukhari a cikin littafin sa al-jami' sahih al-musnad da kuma imam an-nasa'i da imam abu dawud duka sun fito da wannan hadisi a mu dinga kula da irin wannan domin abin da ake so mu kula mu ƙara gane shi ne nutsuwa a sama tana da muhimmanci karka yi gaggawa idan ka yi gaggawa za ka zama gani a zahiri ka yi sallah amma a ma'ana ba ka yi sallah ba ana fahimta wannan ka zama mai nutsuwa a dukkan arkanun sallah dama ma a ta ma mai akadari ya ce wa tumani na fi jami arkanin salati ko da nutsuwa a dukkan rukunan sallah dukkan wani rukuni ka nutsu kuma hakan ne zai baka damar ka karanta abin da shari'a ta ce karanta a wannan gaba a kullum muna faɗa kan cewa ba wata gaba a sallah da aka ce kai shiru a cikin ta babu tun da kabbaran haram har zuwa ka ce assalamu alaikum ba wata gaba da a ce kai shiru in ma ka yi tasbihi a wani gun in ma ka yi karatu a wani gun in ma ka haɗa biyu da tasbihi da addu'a ko da tasbihi da salatin manzon Allah ko karanta tahiya ko dai kaza ko dai kaza amma ba wata gaba a sallah da ake shiru a cikin ta babu ana bayinta a matsayinka ne na mamu idan kana bin liman a sallar da liman ke bayyana karatu to an ce za ka saurara ka da karatunsa kuma shi ma sauraron karatun ai aiki ne ala sa ma kai ɗalibin ilimi ne kana fahimtar ma'anoni ana fahimta kaga na farko kabbara harama ka zo ka tsaya ka yi kabbara da kai kabbara harama ka daidaitu ka ɗaga hannunka daidai kunnuwa ko daidai kamar haka sannan za ka yi wata ulimin da alalai su ana fahimta sannan akwai ɗan shiru da ake yi ga waɗanda suke karanta du'awul istifta kafin a fara karatun fasiya ko sallar da ake bayyanawa ko sallar da ake koyewa a karanta du'awul istifta da zo da ruwayoyi ta mata kawai guda bakwai sannan kuma sai karanta fatiha sannan sai karanta suwa sannan me sai ruku'i ruku'in ma za ka tafi da kambara ne sannan kana tabbatuwa a ruku'i za ka fara tasbihi subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subuhun qudusun rabbul malaikati wa duk wanda kai wannan yi sannan bayan kai wannan zaka dauko da sami Allahu liman hamida ka daidaita ka ce rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd sannan zaka ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi a gane ku kama ya gimbu rabbuna wa yarda za ka iya karawa ma Allahumma la mani lima a'taita wa la muqi lima mana'ta zuwa kace wannan duk bayan ka dago daga ruku'i sannan kuma za ka tafi sujjada da kabbara ana fahimta idan ka tafi sujjada da kabbara kana tabbatar da goshinka ya taba ƙasa da hannayenka da gwiwoyinka da yan yatsun kafafunka ka daidaita a sujjada to za ka ba tasbihi kuma subhana rabbil a'la ko subhana rabbil a'la wa bihamdi ana fahimta daga nan bayan ka tabbatu a sujjada irin siffar da aka cikin sujjada ka dauko da Allahu akbar ka zauna tsakanin sujjadan farko da na biyu nan ma akwai tasbihin da aka rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli ko rabbi ghfirli warhamni wa afini wajburni warzuqni wa afini ko kai wannan mai tsawon ko kai wancan rabbiri firi rabbiri firi yayi tsakanin sujjadar farko da ne bayan kai wanda za a koma sujjadar ne nan ma za ka yi tasbihi za ka yi tasbihi sannan za ka ɗago ka meke da kabbara ka kai cikakkiyar ka a dake to kowace raka a kake da sallah ba wata gaba da aka ce kai shiru a sallah ba kuta yasa idan ana maganar nutsuwa a sallah to nutsuwar ta bayar ma da damar karanta irin abubuwan da yake ba wai ka nutsu kai shuru ba a nutsuwar ta baka damar karanta waɗannan tasbihan ana fahimtar wannan wannan shine abin da malaki nuna mana ko yake ƙara fito mana da abin fili shine a hatta ya kirra kullu azamin ila mawdihi mu'tadilan thumma yaqra sanan kuma sai fara karatu al-bukhari fil jami' sahih musnad kenan wan nasa'i wa abu daud mustahabi na biyu wa kaulil ma'amum wal faz fadin mamu wanda yake bin limami sannan kuma da faz me yin sallah shi kadai al faz shine al munfarid wanda yake yin sallah shi kadai ke rabbana wa lakal hamd rabbana ubangijinmu wa lakal hamd godiya ta tabbata gare ka shi mamu da mai sallah shi kadai idan ya dago da rabbi daga ruku'i zai faɗi wannan wannan tasbihi al-mashhur malice bisa magana mafi shahara li hadisi abi huraira radiyallahu anhu hadisin abu huraira Allah ya kare da da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qama al-imamu ko kuma idza qala al-imamu idan liman yace sami Allahu liman hamida sami'a fili ne madigo Allahu shi ne fa'il Allah ya ji wannan wanda ke gode masa, shi ne fasarar sami Allahu liman hamidahu. Allah ya ji wannan wanda yake gode masa, sai manza da ce, Fakulu ku kuma muku ce, Rabbana wa lakal hamd, Ubangiji godiya tana gare ka. Ana fahimta? Bukhari wa Muslim. Mustahabi mai namba da uku, ta'amin ba'da al-fatiha da cewa amin bayan kammala fatiha idan liman ya je ƙarshe ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin to shike da za a ce amin ma'anar amin shine Allahumma ajib ko kuma Allahumma stajib ya Allah ka amsa ya Allah ka amsa dan domin fatiha rabin tebo ga Allah da jinjina masa rabin ta kuma addu'a ana fahimta kuma dama idan ka kammala addu'a ana so ka ce Allah ka karba ana fahimta ko ka ce rabbana taqabbal minna ko Allahumma jib ko Allah ka amsa duk dai to bayan ka kammala roƙonka da kaiwa Allah a cikin Fatiha kana sallah to shi shari'a ta baka damar cewa idan ka gama ka roƙi Allah ya amsa tunda duk aikin ibada iya da alaƙar roƙi Allah ya yi shi kar ka yi zamto cikin wanda shedan yake raya musu cewa ai duk aikin da suke ma Allah ya kawo wannan akwai izawar shi daga ciki ana ganewa hatta annabi Ibrahim alaihi salam duba da Qur'ani yake ba mu labari iya gina ɗakin Allah na Ka'aba amma iya cewa rabbana taqabbal minna wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna ana fahimta Allah ka amsa Allah ka amsa kaka sai aka ce dama tun daga ihdinas siratal mustaqim addu'a siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin da addu'a idan kammala sai ka ce amin ma'ana Allah ka amsa ana fahimtar wannan amma kaga wani an din ba iya ba iya fada ko kunya yake ji ko me ne Allahu a'lam kuma da ka san abin da ka faɗa za ka ce abin din ba Allah shiryar da mu tafarki mani ne wannan ba addu'a ba ce tafarkin waɗannan da kai ni'ima a gare su annabawa salihai bayan Allah na kwarai Allah ba tafarkin waɗannan da kai fushi gare su ba ko batattu adda addu'a kake yi sai shari'a kuma ta ce ka ce amin abu amma wasu ka ji kum Allah ya ƙara wa Dr. Idris dutsen ta shi lafiya. Ya ce idan kana bin limamin da an an yi bata yake kuma kai ka ce amin kawai. A sosai kuwa tunda kai umarnin manzan Allah zaka. Kai umarnin manzan Allah zaka tunda shi ne ce idan aka kai fatiha ku ce amin. Umarni ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai ku ce amin bayan liman ya kammala karatun fatiha. Ana fahimtar wannan? To shi ma mala ya lissafa a cikin mustahabbai na sallah. Faɗin amin bayan liman ya kammala karatun fatiha kuma akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahudawa suna yi wa musulmai hasada ta ƙarshe a cikin abubuwa guda biyu da faɗin amin a bayan liman da kuma yawan sallama da muke a junanmu wannan manzon Allah ya ce bi yahude iya muku hasada akan wannan domin ya san sirrin abin da ke cika bayan ka gama roƙon Allah a bigire mafi daraja shine kana sallah abu mai tsada kana ganawa da Allah to kuma ka ce Allah amshi wannan roƙon da nake sannan kuma ita sallama nema wa juna aminci ne abun Allah idan na ce ma assalamu alaikum ma'ana amincin Allah tabbata gare ka idan ka ce mu wa alaikum assalam kai ma amincin Allah tabbata gare ka assalamu alaikum wa rahmatullah amincin Allah da rahman Allah ya tabbata gare kai ma wa alaikum assalam wa rahmatullah kai ma haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah da rahmansa da albarkokin su tabbata gare ka kai ma kan mayar da sallama kai ma haka ke ne amma wannan shi ma zama yake a kuma ba za su yi masa sallama suna zuwa ne su fara ba magana ko su dauke ma hankali ba za su yi masa kuma akwai magana da larabawa suke cewa man bada bi kalamin qabla salami fala tajibu duk wanda yazo ya fara muku magana kafin yi sallama kar ku amsa masa ya dace ana bin taron kaga wannan shi dan yayi tasiri matukar tasiri kuma har yanzu nan har yau din na akwai masu wannan akida ba za su ce amin ba a bayan ne kuma ba za su yi ba sallama an kai ma wai ba za su amsa kuma ahli sunna ka ila hawla wala quwwata illa billahi to a shari'ar musulunci ko kafiri da ya ma addu'a zaka ya ma salama zaka kafiri dai abin da shari'a ta ce kai an kyamaci ka fara masa amma har inda ya ce assalamu alaikum kai ma za ka ce wa alaikum assalam kai a matsayin ka na musulmi me burin ka da kafiri ba ya musulunta ba idan amincin Allah ta bata gari ba musulunta zai ba ba ka ci riba ba sarka wannan kalubale ne gaskiya kuma kalubale iya da girman gaske kun ga amsa sallama manzan Allah ya ce duk wanda ya ce assalamu alaikum a taki Allah ne ce mala'ika rubuta bai da dabu idan ya ƙara ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ne ce mala'ika rubuta mai lada ishe idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ne ce mala'ika ya rubuta ma lada talatin kai ma mai amsuwar idan ka ce wa alaikumussalam Allah zai ce lada goma idan ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah zai ce lada ashirin idan ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh za a ce lada talatin yanzu wannan ba alkhairi ba wannan ba farla ba yasa Anas dan Malik Allah ya kare da shi an ci haka kawai sai yi wanka a gida ya dau kujerarsa ya je kafa ta kofar kasuwar garin Madina sai zauna wasan aikin da zai a wani yinin yin sallama da amsa sallama duk wanda ya gani ya zo shiga kasuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk wanda ya gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya gaji sai dauko kudira sai ce ba da gida ko yanzu ya ci riba ko mutum goma yawa sallama kaga iya iya da ladan guda nawa dari uku to haka bayin Allah amma kai ne dalilin da kuma amsa sallama fa wajibi ne wajibi ne a musulunci duk wanda ya ma sallama in dai kaji ka ce masa wa alaikum salam wallahi wajibi ba musta'abi bane wajibi ne ka amsa masa sallama wajibi ne cikin musulunci ana fahimtar wannan to da wajibi ne a dinga karatu ana fahimtar karatu duk abin da aka baro shi a baya na gargajiya da al'ada da wani ra'ayi duk a kyale shi ilimi ya goro wannan kawai ka far wata aqidar da dama can ba a gina ta akan ilimi bane akan ra'ayi da son zuciya aka gina ta ka dawo fahimta ta kwarai ta ilimi da kuma abin da yake shine abin da manzon Allah ya tabbata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ana fahimta sai malike cewa a li hadisi alkama bin wa'i an abihi annahu salla ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkama yace mun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala falamma balaga ya faɗa lokacin da ya je kan gabar ghairil maghdubi alaihim wala dhalin Allah ba irin tafarkin waɗanda kai fushi gare su ba ko ba irin tafarkin matattu ba ya Allah ba shi muke so ka dora mu aka ba qala sai manzo Allah ya ce amin sai ya faɗi wannan kalmar da kansa wa aka fa biha sautahu amma bai daga sautinsa sosai ba amma mun ji an gane ko bai kwalla da kyau ba amma ya faɗa mun ji shine wa akfa biha sautahu ya danyi kasa kasa da muryin shi Ahmad da Darul Qutni da kuma Imam Hakim Tabarani da sun fito da wannan hadisi wal hadisi Abi Huraira radiyallahu an hadisin Abu Huraira Allah ya kare da shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahma sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wal dhalin idan liman ya ce غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ba ta farkin waɗanda kai fishi da su ba ko ba batattun mutane ba ya Allah faqulu sai ku ce wani umarni ne ko ba umarni daga wa kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kawai kai umarnin da zaka bi bayan annabi da'u kullu qawlin inda qawli Muhammad ko kowace magana barin ta ake inda annabi Muhammad yayi magana kowaye sai ya yare magana sa ya dauta annabi Muhammad sa ta gaba ana fahimta to shi ne ya ce ka ce illiman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai mazala ya ce faqulu ku kuma muku ce amin ko da wannan kalma ma'ana Allah ka amsa sai ya guji wata falalama fa innahu yadda al'amari yake man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika duk wanda ya gamdakatar da dace da amin ɗinsa ta dace da faɗin mala'ika, gufiyar da kuma ta ƙado mai zambi. duk abin da kai na zunubi daga balagar ka zuwa yau to Allah ya share maka gaba da kudi zai sai wannan dan Allah wanda aka ce kare ce ayin ba cuce shi ba wallahi an cuce shi an cuce shi ba karamar cuta ba kuma kaga duk wannan fallar da ake kirda don ta adace to ni ba ji ba kuma abu na biyu ya ki bin umarnin manzon Allah tunda manzon Allah ce ku ce shi kuma ya ƙi ce abu na biyu kuma ga wannan gwaggwaban fallar da ake gamdakatar a dace da samunta sai kuma an haramta ma ita gaba ba kai gum kawai ana fahimta manzon Allah ya ce duk wanda ya dace da faɗin sai faɗin mala'ika suka yi daidai da faɗar mala'ika to Allah zai gafarta masa zunubansa gaba ɗaya dukkan abin da ya na laifi da sabon Allah daga balagarsa zuwa ga wannan ranar da ya dace da amin ɗinsa da ta mala'iki dudu an share masa wani ya Allah ka sami dace da wannan ya Allah ka sa ran da za mu mutu mu dace da wannan kalmar ya Allah ka sa ran da za ka karbi rayuwar mu ka kaddara mana amin din mu ta dace da ta malaika mu je gari ka ba mu da wani zunubi ya Allah ka amsa mana wannan Malik ke cewa a Malik Imam Malik wal Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i Imam Malik da imamu al-bukhari da abu dawud da imamu nasa'i sun fito da wannan hadisi mustahabi mai lamba na hudu wa tasbihu fi ruku'i wa sujud yin tasbihi a ruku'i da sujjada tasbihi cikin ruku'i subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subuhun qudusun rabbul malaikati wa a tasbihin sujjada subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko shi ma subuhun quddusu rabbul malaika toro duk ana karantawa a sujada ana karantawa a rukui ana fahimta li qawlihi alaihi salatu wassalam domin fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa kama rawahu ibn mas'ud kamar yadda dan mas'ud ya rawaito sallallahu alaihi wasallam iza raka ahadukum mazala ce idan ɗayan ku yi ruku'i fa qala fi ruku'ihi sai fada cikin ruku'insa subhana rabbiyal azim salasa marrat ya ce subhana rabbiyal azim ma'ana sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma ya maimaita wani haso uku faqad tamma ruku'uhu kuma haƙiƙa inda yayi wannan ruku'in sa ya cika wa zalika adlahu kuma uku shine nan ba ta kasa ba ma'ana akwai yiwuwar ka samu dama kai kai da uku yasa malam Usaimin a littafin sa yake cewa sifatu salati yake cewa shi liman an ba shi dama ya yi daga uku har zuwa uku kaga anan zai biya mamu cikakken dama ya yi uku ko ya wuce amma in dai liman uku zai yi to da da wahala ma mu ana fahimta ya sa limamai ya halatta su ƙara domin su ba wa mamun bayan su cikakken damar karanta tasbihi aƙalla uku zuwa abin da ya sa wannan maganar malamai ce daga cikin da malam Muhammad ibn Salal Usaimin ya rubuta a cikin littafin Sunnatul Salatin Nabi ana bayyanta amma in liman zai tsaya a uku kuma kai dama an ce karka mayi ruku'i sai liman kana tsaye bayan dagowa daga ruku'i a kana tsaye kai bayan karanta Fatiha da sura to sai ka ga limamin ka yayi ruku'i sai ka biyo shi to da kama gwiwarsa yayi ruku'i dan ne saurin baki ne subhanar rabbiyar abin sauran to ka kafin ka zo shi ya yi sai dai kuki ne da shi a hanyar a kaga ne wani kaga ba daidai ba da gaskiya sujada ma haka an ce sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imran bin Husayn ko shi dai ko wani sahabi rawaito idan ma'aikin Allah ya dago daga ruku'i sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan suna tsaye to ko attempting na sujada ba sai har sai sun gama zala ya samu shi sani suna tsaye a bayansa can ba su ma yunkurin tafiya sujada har sai sun biya kafa goyinsa a ƙar sannan su biyu bayansa kaga idan ukun liman zai yi to wani ma kafin ya je sa goyinsa a ƙarya ɗan ana fahimtar wannan ya sa limamai an ba su wannan dama haƙƙi ne na mamunku a wuyayenku ku yi sallah ku ba su damar duk abin da ake a sallah su wani iya cikin haƙƙin mamu a kan liman duk wata gaba da aka ce a yi tasbihi a yi kaza to kai liman ka biya mamun ka dama yi karka tauye mai wannan dama ana fahimtar wannan wannan shine abin da malamai suka ce sai ma da ke cewa a subhana rabbiyal azim salasa marratin faqad tamma ruku'i wa zalika adlahu abu daud wa tirmidhi imam abu daud da imam tirmidhi abu isa ke wal hadith wal hadith bin abbas akwai hadisin abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa kuma Allah ya Allah ta'ala ya kare da su radiyallahu anhuma domin shi abdullahi dan abbas da babansa abbas bin abdul muttalib da sahabbai an bayyanta kamar umar ne da ɗansa abdullahi bin umar yace radiyallahu anhuma da dubin duka musulmai ta duka sahabbai ne afwan dukan su sahabbai a gane ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane idza lam yabaka min mubashirati nubuwa illa ru'ya salih falam yabaka innahu lam yabaka ba abin da yi saura min mubashirati nubuwa daga cikin irin albishir din da annabta take zuwa da shi ma'ana lokacin da wahayi ya kare ana gane ba sai maza Allah ya tara mutane ya ce ya fi mutane yanzu ba duk wani albishir da za ku ji ta hanyar wahayi daga Allah ya tsaya domin wahayin ya ƙare an gama saukar da alƙur'ani ana fahimta sai ce amma illa ruqya as-salih ya raha muslim sai dai akwai yiwuwar kaga wani albishir cikin mafarki an gane ko ruqya as-salih mafarki ne kyau mafarki ingantaccen mafarki ya raha muslim wanda musulunci zai iya gani a cikin baccinsa kuna fahimta akwai yiwuwar ka yi mafarkin wani abu na alheri kuma Allah ya tabbatar da shi akwai yiwuwar ka yi wani abu wanda ba mai kyau bane ka gani kuma Allah ya baka iko guje masa to ana samun wannan dace hatta kiran sallah ma a mafarki wani sahabi ya gani ya zo ya karanta mun na rafi hakika mafarkin ka ya dace haka ba ana fahimtar wannan amma kar ka bai da mafarki kuma wajen ka ba da wani matsayi wai anan za ka samu komai na addinin ka mafarki mafarkin annabawa ne kadai yake tabbatuwa duk annabin da yi mafarki to tabbas ne wannan mafarki annabi ibrahim alaihi salam ya yi mafarki zai yanka dan sa annabi ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka ya ɗan ɗana ni an nuna min a mafarki cewa da yanki ka fantur maza ta me ka gani mai shawara ƙala sai ce ya abati ya ba mana ifa almatu ka aikata duk umarnin da aka wata satajiduni insha Allah min asabiri in Allah ya so za ka sani da cikin masu a fahimta annabi Muhammad ya mafarki da yawa ko sun tabbata amma in kai ba annabi bane mafarkin ka ɗaya biyu ko ya yi ko ba ya yi ba karka lanka yi mafarkinka a kan ji abin da gani a mafarki wasu ya yi wa ba wadda ba ba wadda aka bai wannan dama akwai yiwuwar a dace akwai yiwuwar ko ba a dace din ba ana fahimta shi ne ce illa an ru'uya saliha ya ra'a muslim sai dai wani ru'uya mafarki mai kyau wanda musulmi musulmi zai iya gani cikin bakin shi au turiya lahu ko a nuna masa alawa inni nuhitu ku tsaya dai ku ji manzon Allah yana cewa ni na yi hali an aqra alqur'ana raki'an aw sajida a karanta alqur'ani a ruku'i ko sujada ruku'i ba gurbin karatun alqur'ani bane haka nan sujada ba gurbin karatun alqur'ani bane tasbihi ake ba qur'ani ake karantawa amma ruku' shi kaga ruku'i fa azlimu fihi rabb sai manzon Allah ce ku girmama ubangiji a ruku'i ma'ana subhana rabbil azim subhana rabbiyal azim wa bihamdi wannan shi ake so ka dinga fada a cikin ruku wa amma sujud amma sujada fajtahidu ku yi kokari ku dage ciki fi du'a a cikin sujada wajen addu'o'i bayan kai tasbihai sannan kuma ka bi baya da addu'o'i sai yake cewa qamunun an yusajaba lahu ya kusa Allah ya karba yasa aka ce ba inda dan adam ya fi kusa ga Allah sai lokacin da yake sallah kuma a sallar ma ba inda ya fi kusa ga Allah ba ce lokacin da yake sujjada ya sa duk wata buƙatar ka ta duniya da lahira to kai kokarin faɗa wa Allah ya ta sujjada domin wannan gun kaɗi kowane gun kusanci da Allah ana fahimtar wannan shi yasa ce faditahilu fi du'a ku dage sosai ku matsa wajen addu'a a sujada iya dab da Allah ta'ala ya karba mu ana fahimta a mai namba na biyar wata ɗawilul kira'a fi subh tsawaita karatu a sallar asuba ka tsawaita karatu a sallan asuba sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa malik ibn kasir a tafsirin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karanta wannan aya aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda aqimi salat ko tsaida sallah ko ka tsaida sallah liduluki shams ai li zawali haqi a lokacin da rana ta yi zawali ta yi a zahar da la'asar inda liduluki shams daga nan kuma ila ka saƙi lai daga nan ta yi sallah har zuwa dare ya yi duk al-ghasar shi ne azul an gane ko ya samu kake cewa min shirye wami wami shirye ghasiqin iza waqa kana neman Allah ya tsare ka daga sharrin dare idan yi duk dukkan shari zai iya bayyana a lokaci kana neman tsarin Allah ga wani yanayi ghasakin layli ne abdul idan dare ya yi sai malamai suka ce to wannan ila ghasakin layli sallah guda biyu ne abu kamar duluki shamsi ma sallah guda biyu ne duluki shamsi akwai abdul wal asr ghasakin layli akwai al-maghrib wal isha sai ce kuma qur'an al-fajr wa qur'an al-fajr dine mahallin shari sai aka ce da qur'anin asuba ibn kasir Allah ya bar rama yake cewa an yi ibara da qur'anul fajr litadawi litadawilul qira'a fiha domin ana tsawaita karatu a cikin sallar asuba ana jan karatu sosai a sallar asuba yasa aka ce mata qur'anul fajr ana fahimtar wannan amma an ce akwai musallatan da ake karanta izazul a sallar asuba ko ina an zallau wanda ga san bar ta katoto sunna da sai akwai sunna da babba sun batta sallar ta yi ba wanda zai ce sallar ka ba ta ba amma ka bar sunna ubangiji subhanahu wataala a wannan aya yayi muni a tsawaita karatun sallar haka manzon Allah yayi muni kuma ya aikata da kansa ya aikata tsawaita sallar asuba da kansa kai hatta malaman fiqhu ma sun yi bayanin cewa ana so a tsawaita karatu fi subhi wa dhuhr wa tawassutuha fi al-isha'i wal 'asr wa taqsiruha fi al-maghrib saka ce a tsawaita karatu a sallan asuba da amma ai tsakatsaki ba mai tsayi ba ba kaɗan ba a sallar isha da al-'asr sannan ko magariba a takaita karatu haka aka ce kaga akwai umarnin Allah akwai umarnin manzon Allah da aikinsa da sahabbai da magabata duka akan manufar tsawaita karatun sallar asuba a dan ja akalla aya 25 zuwa 30 din nan a dinga kokarin karanta wasannin asuba ko yayi ko yayi yawa komplain nake to shafi guda dududu za ka yi minti uku ana yi in dai har hafizi ne ke karanta shafi guda a minti uku la za gama shi inda ya tilawa ka tana da ƙarfi to mene ne abin ƙosawa a shafi ɗaya da su magana gaske inda ya sallar zabi ina za ka je to bayan da ta zamu inda har ba ka yi sallar minti bakwai zuwa goma da asuwa ba to ina za ka je sallar minti bakwai zuwa goma ne ka duba ba Allah ya baka awa 24 ba a dare da yi awa 24 Allah ya baka akalla kowace sallah ma asuba azhar la'asar magriba isha a ce kowace kai kudin goro ka ba ta minti goma goma ko awa ɗaya ba ka zare ba a cikin awa ta dogon nan ko awa ɗaya ba ka ɗauka ba ko awa ɗaya ba ka ɗauka ba awa 24 da Allah ya baka kuma ya ce wa ma kalaqatul jinna wal insi illa liya'budun don mu bauta masa ya halicci mai kama duniya don mu bauta masa ana fahimta daga cikin bautar ko mafi girma ita ce sallah wannan da Allah ba mata kunyar Allah tsakani ga Allah ba za mu ji kunyarsa ba a wannan awa 24 din in kai wannan salloli biyar din to in ka ce ka tsaya daga nan ma ba za ka ƙara yin sallah ba to Allah ba zai kama ka matsayin mai laifi ba sai dai ka bar farla da wasu fa'idoji da ake samu na nafilfili da ake amma sallar da in ba ka yi ba Allah zai kama ka yi sallar farilla ya sa wata rana wani sahabi yake cewa manzala na zo faɗa mini me musulunci ya ce shahadatu Allah ilaha illallah ce naji ko annabi Muhammadu rasul sai tsaye da sallah guda biyar a yi yace naji sai ne sai azumin watan ramadan yace naji sai ne sai zakka sai aikin haji yace waɗannan su ne musulunci su ne yace su ne musulunci yace su ne yace to manzo Allah ka shaida daga sallan nan guda biyar daga azhar zuwa kai daga asuba zuwa isha ba zan ƙara kowace sallah kuna ji ko yace kuma in ramadan ya zo shi kadai zan azumta bayan ramadan ba azumin da zan kare kuma hajji zan je ne in na hajji shi kenan na gaba zakka kuma idan ta kai nisabi zan bayar ba abin da zan ƙara an ba da zakka yake na yi alƙawarin zan yi wannan har ya juya ba za ki ta dimme sun ya gadan aljanna ya ga wannan haka ne ba ku duk inda ya tsaya kamar yadda ya faɗa duk wanda yake so ya gadan aljanna ga yake to kaga ashe sallah idan har a ka kiyaye ta farillan nan guda biyar to ba sallar da Allah zai kama ka dan ba sai dai ka bar faralla ka bar alkhairi mai yawa da bayan Allah sai tsawo an fahimci wannan to saboda ka kun ga ita wannan sallar da ake tsoron kamun Allah a kanta idan mutum bai yi ta ba zai shiga uku ala ira ba abin da Allah zai karɓa nasa tututu a daren ka da yi ba ta cinye ma bidiya akwai sauran awa 20 da hudu da minti goma kai awa 23 da minti goma duk wannan naka ne an baka ka yi noma ka je gona ka yi mining ka yi wane duk an ba ka da ke amma minti goma da za ka bayar ka yi sallah shi ne za ka gina an masa kai bawan Allah muna tunawa mara tsakani na yanzu wannan waya zai ta cinye ma awa guda kana da dalilin na ci ko ba ka gaji ba an saba dawa musamman yanzu wannan bala'in na dalilin na yanzu a gane ko kallo wani a kallo zai bata minti hamsin iya kallo kallo kawai kallon abin da ba zai amfani shi ba eh wani yake wani yake Allah zai tambaye ka an baka mai ba amma zai tambaye ka baka sallar da kuma zai tambaye ka wallahi ba za ka sha ba so da in dai ana magana sallah wallahi mai da hankali ba maganar wasa ba ce ni wallahi duk masallacin da nake ganin in dai kullun da kullun daga inna anzalna wa izal zai a sallar asuba wallahi zan kaura shi wannan masallacin zan je gunda ake kokarin kamanta suna gaskiya wanda shine gaskiyar magana eh gayu sun fi san shafi shafi nan ko eh sun zo nan da na ayi a ciki kawai to mai kokarin ma kenan kam mai kokarin kenan gaskiya wanda zai sallan asabar ma mai kokarin ne amma suna can suna da bacin su ne rana ta mutu ba su tashi kun san Allah wallahi tallahi duk abin da mutum ya kai da nagarta da kokari in dai felin a sallah wallahi ba abin da zai haida ke nan wallahi tallahi duk kokarinka duk abin da kai na kokari in dai sallar ka ta zo da matsala wallahi ba za ka sha gaban Allah kowa ya sa wannan abincin tunda manzo Allah ce iza salahat salahal amru kullu wa iza fasadat fasada al kullu idan sallah ka je da ita a gyari ta yi daidai to dukkan aiki sun gyaru idan sallah ka je da ita a karkace ta lalace ta bobbe to dukkan aiki ya lalace haka maza Allah sifar da sallah kuma ka duba gashin abin da ake ta faɗa din qalu su ayi kaza ga abin da manzon Allah ya ga abin da yace ayi ga abin da yake kuma ka duba wancan lokacin fa na sahabbai da manzon Allah babu abubuwan morewa yau irin masallacin mazana idan aka yi ruwa wallahi a cikin cabari suke sujjar da sallah tunda da ganyen dubino aka rage masallacin a lokacin kuma kun ga wannan bari hada ruwa idan aka yi ruwa cika masallacin ke da ruwa kuma aka suke gasa bisa ba fitila balla tana yin magana fanka ko wani kafin duk ba komai haka suke sallar a dandane kasa a cikin duhu kuma amma duk da haka su mazala yake a karanta aya 60 zuwa 100 a tsakanin su ga hadisi na cikin bulugul mara ya ƙara'una sita ilal mi'a aya 60 zuwa ɗaya a sallar isa haka yake yi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantaccen da so da ya kamata mu farka gaskiya idan ana magana sallah ba maganar wasa ba matsa kada a ce kullum ana yin abin da zai matsa wa mutane amma kuma kana ce kullum kuma ana ɗaukan mataki na ƙasa ƙasa gaskiya ne a ɗan matsa dai a ɗan ƙara Allah ya samu dace malik ya ce da wata ɗauyul kira'a fi sabr da tsawaita karatun sallar asuba ila zuwa ƙarshe limaru ya an umar bin al-khattab bisa abin da aka rawaito daga sahabi umar dan khattab Allah ya kare da shi annahu kataba ila abi musa al-ash'ari ya rubuta zuwa ga abi musa al-ash'ari iya sahabin sa yan ya rada shi gwamna yake cewa ana aqra fi subhi bi tiwal al-mufassal daga cikin wasiyar da Umar ɗan Khattab ya ba shi lokacin da ya tura shi wata gari a matsayin gwamna sai yake cewa idan ka je zaka musallan asuba ka dinga karanta diwalil mufassal diwalil mufassal daga hujurat ne suratul hujurat zuwa an gane ku zuwa hali yazo har ya taho ya taho ya taho da suratul taharim suratul talaq suratul mulk suna cikin diwalil mufassal ana gane ku kamar irin suratu wacce hujurat irin suratu zariyat irin suratu najmi irin suratu wannan suratu qamar suratu rahman suratu waqi'a duk wanda suna cikin duwalin fasa haka Umar dan kada bai fada wa gwamnansa idan kaje za ka yi sallah wa mamu ka dinga karanta musu kamar kaga wal najmi iza hawa aya 60 ce idan idan ka dau suratu rahman ta kai aya 70 da wani idan ka ɗau suratul waqi'a 90 da wani ana fahimta idan ka ɗau kama 55 to irin waɗannan surorin ake karanta ko ayoyin da suka yi kama da wannan wajen sai kuna ji na? to ga hadith 29 gane ko ga wacin hujurat 28 in suna da ɗan tsayin karatu eh ayoyin suna da tsayi duk irin wannan surorin manzon kuwa Umar dan Kadabe ce gwamnati sai dinga karantawa idan sallan asuba za yi domin ya ji manzon Allah irin su ke karanta shi ma yake yi wa gwamnati sausiya ya dinga karanta irin wannan sune bidwal al mufassal an fahimta yace wa qara'a fi dhuhr amma idan an zo sallan azhar kuma bi awsadil mufassal awsat na mufassal shi ne kamar irin suratul tariq suratul buruji suratul inshiqaq suratul infitar suratul takwir suratul a'la suratul ghashiya wannan sune awsatul mufassal tsakatsaki ba wadancan tsimatsai ba ko ba salan azhar ta ku yanzu salan azhar din ma ta fi salan ba ta ma kai kai salan asubar ma ba ta kai ma salan azhar din da ake salan so ake karanta da asuba din to kun ga abin da aka ce kuma sallar azhar ce haka aka ce a karanta a sallar azhar awsatul mufassal sune wadancan tun daga suratu wannan tun daga ma sun je tun daga wajen nabi'at nabi'at abasa suratul infitar suratul takwir suratul mudaffifin inshiqaq buruj dariq a'la to wadannan sune awsatul mufassal ana fahimta wannan azhar ake karanta su kun ji ko yawa wa qara'a fil maghrib kuma a karanta a sallar magriba bi qisaril mufassal qisaril mufassal kuma malaman ulumul qur'an suka ce daga suratul duha zuwa min al-jidati wan nas sune qisaril mufassal wa duha alam nashraha wa tiri har zuwa min al-jidati wan nas idan zaka yi magriba yaka cabbo ɗaya daga cikin su ya karanta a rawahu imamu tirmidhi imamu tirmidhi ya fito da wannan hadisi ko akwai magana ne kowa ya gane ya ji a yanki kuma wa an suleiman bin yasar daga suleiman bin yasar kare shi kana fulan wani mutum ya kasance yudilul awwalaini min yudilul awwalaini min adh wani limami iya tsawaita rako'i biyun farkon sallar azhar wa yukaffifu al-asra kuma sallar la'asar iya taƙaitawa bai kai na azhar tsayi ba wa ya ƙara fil maghrib bi qisaril mufassal kuma yana karantawa a sallar magriba daga wadduha zuwa ƙasa zuwa surtun nas wa fil isha bi awsatihi sallar isha kuma irin wancan da ake karantawa a sallar azhar tsakatsakin ana fahimta yawa a sallar isha iya karanta wannan wa fi subhi bi tuwarihi a cikin salon asuba kuma iya karanta waɗancan masu tsayin mufassal din hujurat har zuwa har zuwa can wajen sautul hadidi ko sautul mujadala ana fahimta sahihul sai ce wani yayi abu mai kyau yayi ingantaccen abu wanda yayi abin da ake bukata ko kuma a sahihun hadisi mai inganci ne abin da ya iya da asali da hadisi mai inganci a mai namba da shida wal hay'atul ma'luma fi ruku'i was sujud da kama sananniya hay'a shine kama idan kana ruku'i aga kana ruku'i a san ruku'i kike a hango kai ga wani sanya ruku'i shine hay'a ma'luma idan ka kai gohin ga kasar ma ja ga wani sanya sujada ana fahimta ba ga dora ka daga ba da kama gwiwa ka dauko ba wannan ba kai hay'a ma'luma ba har ma a ce ga wancan sanya ruku'i ga yake ne hai'a ma'aluma fi ruku'i wasu a fahimta ka kasantar da kanka a wata kama sananniya da ake so a ga mai ruku'i ko mai sujada a cikin ta sai malik ya cewa wani julus haka nan zama da za ka yi tsakanin sujada da sujada kama wara dadbiya al'ahadi kamar yadda hadisai suka gabata a kan wannan masara min ha alhadisu taliya ga wani hadisi yau da yake bi da an abi humayi as-sa'idi radiyallahu anhu qala daga abu humaid as-sa'idi Allah ya kare da da shi qala innahu alaihi salatu wassalam shi abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a itadala idan manzo Allah ya ruku'i ya daidaituwa cikin ruku'i walam yunsab ra'sahu walam yaqna'u manzo Allah baya dakansa sama ko baya sunkuye da shi kasa ana fahimta a ruku'i baya dakai sama baya sunkuye da shi kasa wa wada'a yadayhi ala rukubatayhi kuma iya kama guyoyinsa da hannayensa ka annahu qabidun alaihima kamar ya damke su budawa yake in yatsun zaka buda su sai ka cifi guyuwar ba wai dan dafawa yake yi ba ka buda hannun haka sai ka kama guyuwar sosai ana fahimtar wannan sai dai inda larura ta ciwo ko wani abu ne kamar hadisi na biyu wa anhu daga shi dai abi humaydin alai ko kuma wa anhu alaihi salatu wassalam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sajada idan manzo Allah zai sujjada cikin sala amkana anfuhu wa jabhatuhu manzo Allah iya tabbatar da hancinsa da goshinsa min al-ard ya zanto sun taba kasa goshi da hanci ana fahimta wa naha yadayhi an jambai iya dan buda hakarkarinsa da hannayensa baya matsi hannayensa cikin hakarkarinsa naha iya dan budawa ana fahimta naha yadayhi an jambai wa wada'a kaffaihi haz mankibai haka ne idan sujudar ma zai iya ajiye hannunsa daidai kafudunsa sai ja hannun baya sai tura kansa yi sujada sai dan ja hannun shi baya wata wayar kuma aka ce iya daidaitawa daidai kunnuwansa a sujudar ma wata wayar kuma aka ce suna gaba ma sai sa kan a tsakiyar hannaye duk wannan uku sun zo da ruwayoyi da madalala ana fahimta أخرجه ابن قضيمة وإمام ترمذي حديث من نمبر 3 وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جلس في ركعتين إذا ما زال يزونا ركعة لبيو بان يركع بيزونا جلس على رجله اليسرى iya zama kan kafarsa ta hagu wayan sabul yumna iya toge ta bangaren dama fa iza jalasa fi rak'atil akhirah idan zai zauna zaman ƙarshe a sallah na raka'an ƙarshe qaddama rijlihi al-yusra zai tura kafarsa ta hagu ciki wa yansabul ukra sai toge ɗayar ta daman kenan wa qa'ada ala maq'adihi maq'adatihi sai ya zauna kan abin zaman sa yasa suka ce akwai bambanci tsakanin zaman tahiyyan farko da na ƙarshe shi zaman tahiyyan farko iftirashi yake iftirashi zama na tahiyyan ƙarshe kuma tawarruki yake yasa idan ka zo ka ga liman a irin zaman da yake a sallah to ne ka fahimci a wata raka'a yake idan ba da larura ba haka ake so zama raka'a na biyu kai iftirashi raka'a ta ƙarshe kuma kai tawarru an fahimci zaman daga ko ba da matsala duwan gane an gane tawarru an gane iftirashi to shi ke da an gane ai fasara shi ne dama ga ya fasara iftirashi shine ka zauna kan tafin kafar ka na hagu ya zama to ka shimfi yawa kamar yadda wannan bawan Allah yake ka ka zauna kan kafar ka na hagu bangaren dama kun ka toge ta wannan shine iftirashi ana yin sa baina sajdatayni tsakanin sujudan farko da na biyu kuma ana yin sa a zaman tahiyyan farko sai tawarruki ya ake yin yawa ka turo kafar ka tago ciki baka zauna a kanta sannan kafar dama kuma ka toge ta a gefe bangaren damanta to haka ake tawuru shi wannan a zaman karshe ake a sallah ana fahimtar wannan to wannan shine abin da malai shi eh ya halatta iqa kenan zaman iqa zama akan digadigan gaba an ce ya halatta kai bayyana sajdatai tsakanin sunnan farko da rabi ya halatta kai a wannan tsakanin amin sai ma da yake cewa iza jalasa fi raka'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna fa iza raka'a fi raka'ati al-akhira qadama rijlihi al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi al-bukhari wa ghayr hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa ne namba na bakwai wal qunutu sirran qabla ruku' da yin alkunuti addu'ar da ake da asuba kenan ko a boye kafin ayi ruku'i waye juzu ba'da ruku ya halatta ma kuma ayi bayan an yi ruku'i din li hadisi asim akwai hadisin asim radiyallahu anhu qala sa'altu anasan na tambayi imam anas bin malik an alkunuti game da alkunuti akana qabla ruku'i an ba'da ana yi kafin ruku'i ko bayan ruku'i qala qabla sai shi kafir ku yake qultu sai nace fa inna fulan akbarani wani mutumi ya bani labari anka daga kai kanka Anas annaka qulta cewa kai ka ce ba'da ruku'i bayan ruku'i yake qala kazaba sai Anas ya ƙarya yake ba gudu wannan an gane ko inna ma qulta ka inna ma qanata rasulullah cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan zai alqunuti ba'da ruku'i ko kuma qanata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i shahara wata rana manzo Allah ya jera wata guda iya alqunuti bayan dagwa da dagwa to wannan alqunutin ya sunanta qunuti kala biyu ce akwai qunuti ta nawasi akwai qunuti kuma ta witri ana fahimta qunutin witri ita ce ake da ramadan ko tarawih ko tahajjud ko kai ma an kana witri a gidanka zaka iya ko ayo ma zaka iya ita ce manzo Allah ya koya wa jikarsa Hassan bin Ali bin Abi Talib yace Allahumma ihdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita zuwa karshe an sannan akwai kunuti ta alawazi idan wata bala'i ta sauko wa mutane ai na ce ita alqunut ko kamar tsadar rayuwar nan ko harkar boko haram ko harkar bandits din nan ko harkar kidnapping din nan ko tashin farashin mai din nan to ya halatta ayi alqunut amma ita alƙunuti ta nawazi in an fara ba a dina kuma duk sallolin ake yi kuma a bayyana ake kuma iyakan buƙatar za a ji a faɗa wa Allah buƙatar ba ta buƙatar dogon larabci in wani azalimin shugaba ne ya sa ya ciki wata bala'i ne ya sauka a sa bala'i ne shi haka ake ana fahimta to kuma gaskiyar magana abinda hadisai suka nuna cewa manzon Allah wannan alƙunuti ne guda biyu in ka ga ya ayar kunutu da ɗaya biyu ne ko wutiri ko na wasu amma zancen addagoma da yin alkunutu bayan sallan kasu ba gaskiya hadisa suna da rauni har ma malaman hadisa ce ba su inganta ba gaskiya an bai bitan nan amma su ko malikawa su rike abin gaskiya malikawa su rike suna yi sanadiyar dukkan irin kuduri da malaman hadisi ga bawa imam malik cewa wai Allah a lokacin hadisin bai bayyana gare shi ba wai Allah kuma ya fahimce shi a wata irin fahimta ɗan adam ne ba ba ba annabi ba wallahu ta'ala sai malik ke cewa a Bukhari wa Muslim wali hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ruku manzo Allah yayi al-qunuti bayan ruku'i rawahu al-Bukhari wa Muslim wali hadisi Abi Humayd ana Anas radiyallahu anhu annahu su'ila anil qunuti fi salati as-subhi ba'da qabla ruku an tambayi Anas radiyallahu anhu game da al-qunuti bayan sallan asuba kafin ayi ruku'i an ba'da ko bayan sallan faƙalar su ce kilahuma kunna na fa'al dibbinmu na aikata ko kafin rukui ko bayan rukui ƙabla wa ba'al kafin rukui da kuma bayan rukui ne rawahu ibn maja wa isnaduhu sahihun masalik addilala ko a cikin littafin masalik ku dilala a nan ma da yi surutu shirata wani hadisi sai na ji manzo gaba da za mu tsaye a kan ta insha abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje muna addu'a Allah ta'ala ya cika mu ya cika mahaifan mu ya sa rayuwar mu ƙare da albarka da alkhairi muna addu'a ga mahaifan mu da suka ga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya cika su Allah ya gafarta musu muna ƙara addu'a ga mu da zuri'ar mu Allah ta'ala ka sa mana albarka